أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله yau nawa ne date ne? Cisco?
na Al-Muharram fa?
tara tara Yawa tara ga watan Al-Muharram shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ashirin da shida ga watan ah, August ba shekara na dubu biyu da ashirin da uku bismillahir rahmanir rahim al-manzumatul bajamiyatu fi ilmin miras eh, kasida ko manzuma ta آه، منسوبة إلى إلى قرية بجامة na آه، بجامة garin kakanmu ne na ko in ce kakan kakanmu ah, ya ya asasa garin ana cewa garin Baja an ce Bajama din kuma shi ake nufi wani kauye ne a kusa da Yunusari tsakaninsu da Yunusari bai wuce kilomita uku ko hudu ba na eh, wanda ga garin ya riga a Yunusari kafuwa.
na Eh, kafuwan garin yana ba wa shekara ɗari biyar baya, shi Mamadu Bajama ɗin, wato shi ne ya kafa garin.
na Kashe fankan nan. To shi ne aka nasabta kasidar zuwa wannan garin tabarrukan na a fi ilimin miras. Kasidar kuma an nazzama ta a Bahar Tawil wanda yake da rudi mafa'ilun yake da kuma cikakken wato dar na eh, da kibar tawil yana da rudi guda daya yana da dar guda uku eh, akwai da dar irin a rutunsa mafa'ilun akwai kuma fa'ulun akwai kuma cikakke shi ne mafa'ilun to an yi amfani da cikakken ne a nan dar kamar da kuka sani a ilimin aro shi aro da darbu wato lazimi ne dole ne in ka yi amfani da su a baitin farko dole sauran baitukan su zo amma akwai abin da suke kiran shi eh, matla matla din shi ne za ka kawo a baiti na farko za ka kawo darbun da kake so ka yi amfani da shi amma sauran baitukan sai a rutun ya dinga amfani eh, kamar yadda za ku gani a cikin wannan kasida مقدمة وباسم القديم الوارث الحي في الشعر صلاة وتسليم على النور ذي النصر na آه، to anan da yace fi shi'iri din yi yi fi shi'iri mafa'ilun to shi eh, tawil ba shi da cikakken aro anan matsala'i ne ma'ana ana duba wannan darbin nashi mafa'ilun ne a baiti na farkon sai aka yi amfani aka ki amfani da arudin sai aka yi amfani da darbu domin a nuna cewa kasidar za yi amfani da darbu cikakke sai a wajen da arudin zan zai zauna sai aka kawo wazanin darbu don su zamo daidai nan mafa'ilun nan ma mafa'ilun a sauran baitukan kuma sai a dawo da arudin da aka sani Eh, wannan shi suke kiransa matula'i amma ba lazimi ba ne ba dole ba ne a yin ah, waka a ƙasida a nan da ya ce wa bismil kadimi bismi tun jaru wa majrurun ne muta'alliqun bi madufi bi madubin bai kawo muta'alliq din bismi din ba eh, kamar ya ce a unazzimu unazzimu wa unazzimu bismil kadimi ko wa abda'u bismil kadimi ko wa bada'tu bismil kadimi sai ya cire fi'ilin da wannan jaru majrurun din yake ta'alluqi da shi sanan da ya ce wa bismil kadimi alif din an rubuta shi saboda in ka rubuta bismi in dai ba sunan Allah zaka kawo a gaban ba Allahu to yanke shi za ka yi za ka yi shi kan mene na amma kuma sunan Allah za ka kawo za ka yi shi can me na'am, Eh, wannan ka'idarsa ne na ilimin imla'i na'am, shi yasa za ka ga a ƙur'ani fasabbi bismi rabbika da ke rabbu aka kawo yanke shi ake yi amma kamar bismillahi mujraha wa mursaha a hadaini da ke bismillahi ne haka innahu min sulaiman wa innahu bismillahi ko bismillahir rahmanir rahim a hadaini na'am, wannan ka'idansa ne na rubutu kamar da kuka duba nazimatul imla za ku ga wannan ka'idan a ciki na'am, eh ta ce za aka yanke shi wa bismil qadimi da sunan Allah na'am, al-qadim al-qadim din wasfu ne mm, ba ism bane asalin sa wa bismillahil qadimi na'am, eh da sunan Allah wanda shi al-qadimi ne wannan al-qadimin wato ana kiran shi ya cewa bara'atul istihlal ne bara'atul istihlal shine domin a nuna cewa ah, shi gado ana yin sa ne na'am, sai mutum ya rasu ne za a gade shi a nan a nuna cewa to shi Allah ɗin baya mutuwa ba a gadon Allah na'am, Eh, ba a gadon Allah Allah shi ne yake gado shi ai yake gadon komai na'am, kamar da ya ce kamar yadda ya faɗa daga cikin sunayensa a alwarisu na ɗaya shi baya mutuwa balle a gaje shi alkadimi ne alwaris waɗanda suka mutu ɗin to duk abin da suka bari Allah kuma shi ne zai gaji abin sai ya mallakarwa wanda ya ga dama na'am, Eh, idan mutum ya mutu duk abin da ya mallaka na duniya ba nasa ba ya da ya dawo hannun Allah dama na Allah ne sai aka yi ce ya ba shi da ya rasu kuma ya bar hannunsa shi kuma Allah sai ya ba wanda ya ga dama to alkadimi yana nuna sunan yana nuna ma shi ba gadansa menene dalili saboda baya mutuwa shi sai wanda ya mutu ake gada alwaris kuma yana nuna ma shi kuma yana gada duk mutumin da ya bara hoto na Allah ne ya gaji wannan abin shi yasa duk duniya zai zama babu duniyan Allah ya gaje ta gaba daya to shine bara'atul istilali ake ce mishi sannan alhayyi din anan bayani ne na alqadimi eh saboda duk mutumin da aka ce alqadimi ne to a hayyi ne la mahala ba sa rabuwa suna mulazamar juna eh sunayensa guda uku nan bara'atul istilali ne wanda yana nuna ma ishara ko wasu sharuɗa cikin sharuɗan gado kamar yadda zai zo dole ne ba za a yi gado ba sai an tabbatar da mutumin da za a gada ya rasu ya rasu kuma lokacin da ya rasu wanda zai gaje shi yana nan a dare saboda haka ne ma idan suka mutu lokaci guda aka kasa gane wane ne farko wane ne ƙarshe duka ba za su gaji junansu ba mm, Eh, to kanin wannan ne a cikin sunayen Allah guda uku ya kawo wasu sharuɗa daga cikin sharuɗa na gado wanda shi ake kira bara'atul istihlali ka yi ishara zuwa ga abin da kake so ka aikata a muqaddimar ka eh shine fi shi'iri fi shi'iri wannan shi ma jaru wa majrurun ne muta'alliqun bima ta'allaqa bihi al-majrur qablahu shine bismi din kenan na'am, na'am, idan ka ce wa badatu bi- bi- bismil kadimi to wannan fi shi'iri din ma yi wa badatu fi shi'iri Na'am.
muta'alliq din su ɗaya ne mm, eh shine saboda takaitawa a irabi sai a ce jaru wa majruru muta'alliqun bima ta'allaqa alayhi al-majruru qablahu a takaice na'am, eh ma'ana shine ina farawa da sunan Allah dawwamamme wanda baya mutuwa balle a gaje shi da sunan Allah alwaris wanda shi rayayye ne wanda shi yake gada duk abin da aka bari sannan alhayi shi rayayye ne wanda baya mutuwa Ah, ina farawa kuma fara da sunansa fi shi'iri cikin wannan waka na'am, da zan yi Eh, shi ne ce salatun wa taslimun wannan da da rufu'a mm, da rufu'a marfu'i ne salatun wa taslimun akwai eh, abin nan sifa muqaddara eh kamar ya ce salatun lahi ne wa salamun lahi ala nuri eh ko salatun azimatun wa taslimun azimun ala nuri ko ka cire mudafin ilaihi tanwini ya zamanto iwattansa a bisa da yawa gun malaman nahu suna cewa ana kawo tanwini maimakon mudafun ilayhi saboda takaitawa ana kawo tanwini maimakon ma'arifa maimakon ma'arifa kaman wa qalu bi wa qalu inna bi kullin kafiruna ai wa qalu inna bi kulli nabiyyin ko bi kulli rasulin aka cire rasulin din aka cire nabiyyin din sai aka yi tanwini ma'ana maimakon wannan mudafun ilayhi to anan salatullahi wa wa taslimullahi eh, salatun wa taslimun eh, wannan ne ma yasa nakira ne kuma ya zamanto mubtada in ba dan wannan ba ba zai yiwu ya zamanto mubtada ba kamar yadda ibnu mali yake cewa wala yajuzu libtida bin nakira ma lam tufid ka inda zaidin namira eh, to anan daga cikin ifadar da ifadar da ta janyo na kira ta zamanto mubtada a nan kasancewa akwai sifa muqaddara salatun azimatun ko taslimun azimun ko akwai mudafun mudaf ilaihi muqaddar salatun lahi wa taslimun lahi to ganin wannan salatun ya zamanto mubtada taslimun matufun ala mubtada sannan ala nuri jaru wa majrurun muta'alliqu bi mazufin taqdiru kainun khabarul mubtada ma'ana salatin Allah da sallamansa amincinsa ko wani salati mai girma wani sallama mai girma wanda babu irinsa a dan nuri duka su tabbata akan wani manzo wani wan- manzo wanda asalinsa haske ne Allah ya halitta gabanin halittan kowanne abu eh ma'ana annur anan wato ba hakiki bane majazi ne eh ɗaya daga cikin sunayen manzo sallallahu alaihi wasallama wanda Qur'ani ya tabbatar kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin eh shine ya bawa nur din sifa yace bin nasri ai sahibin nasri ana tsira da amincin Allah su tabbata duka a bisa manzo annabin da asalinsa haske ne Allah ya halitta gabanin kowanne irin halitta annabin da kuma koyaushe shi mai nasara ne ba taɓa samun nasara a kansa ba saboda haka ne ɗaya ɗaya daga cikin sunayensa akwai annasiru akwai mansuru nasiru shine mansuru shine in ka ce nasiru mai wanda da kansa yake samun nasara mansuru wanda kuma Allah koyaushe shi yake bawa nasara eh to shine ya ha- kawo bismillah da salati da aminci ga manzo sallama da kuma bara'atul istihlali a ishara zuwa ga abin da yake so yayi cikin wannan kasida duka a cikin baiti daya wato kasida ce rawi ra- ra- ra'iyya kaga dama ka ce rawiya kamar yadda hamza din ya zama tuwo kamar ta'iyya da tawiyya duka suna fada eh rawi din sara ne eh darbinsa kuma tam ne arudinsa kuma mahbun ne shine mafa'ilun to shine yace wa ba'du wa ba'du ta damma wa ba'du fadha nazmul bajami faridatan wa yunika fi 50 baitan anil kusri wa ba'du da damma eh an yi mishi binayi da damma saboda a qat'ul idafa lafzan la ma'ana hasaninsa wa ba'da al-basmalati was-salati was-salami ala an-nuri shine aka cire mudafun ilayhi to domin a gane an cire mudafun ilayhi shine aka bar damma din kamar yadda Allah ya ce lillahi al-amru min qablu wa min ba'du ay min qabli al-ghalabi wa min ba'di al-ghalab da aka cire al-ghalab nan guda biyu sai aka ba su damma domin a a gane cewa akwai abinda abinda aka cire kamar yadda ibnu mali yake cewa ah, wa- wadu mun bina'an ghayra in adimta ma lahu udifa nawiyan ma udima eh ka'ida ne wannan mukarrara in ka cire mudafin ilaihi to in kana son ma'anansa kana son lalle a fassara a fassara shi to wannan mudafin za ka bai damma eh a wasu sunaye da ya kawo su ba'adu su kabulu su zairu da jihad mm, su fauku su tahatu duka waɗannan sunayen da ya kawo din in kana son fassarar mudafin ilaihi din ba wai ka cire shi dan ka yi watsi da fassarar ba a'a za ka cire shi amma a fassara akwai to sai ka yi wa wannan su ba da su kabu da su gairu da su fauku su tatu sai ka yi musu kai ka yi musu abin nan damma shi yasa ya ce nawiyan ma'u dimatin eh nawiyan ma'u dima wannan abin da aka rasa shi muzafu ilai aka cire da ana sane da shi ana da bukatansa wajen fassara to anan ne sharaɗin wannan damma din kenan da shine wa ba'adu asalinsa wa amma ba'adu ne aka cire amma din sannan aka yi bina'in bina'in ba'adu din saboda abin da muka faɗa cire mudafin ilaihi amma tare da bukatarsa sannan dalilin cire amma din kuma shine fa da ya kawo faza faza eh shi yasa duk qur'ani in ka duba da inda kaga amma to gabansa akwai fa eh inda kaga amma akwai fa to wannan fadin ba za a cire ba sai in an jona a kauli tare da shi tukunan aka aka ga dama a lokacin sai a cire shi amma in ba da kauli a za a cire su tare ba to koyaushe dole su saboda jawabin sharti ne rabita shi rabita dole ka kawo Eh, dole ne ka kawo shine wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis وأما وأما السائل فعل فلا تقهر أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فعلهم to wannan amma din shi yake kawo wannan fadin to kasancewa wannan fadin zaka gane akwai amma ana ai wa amma ba'du faza faza eh yanzu masu kuduba da suke cewa amma ba'du innal hamdalillahi kuskure ne amma ba'du fa innal hamdalillahi To amma ba'adu fassalatu wassalamu. Inje ka kawo amma za ka kawo? Fa. Yawa shi ne wa ba'adu ɗin kenan. Faza nazumul bajami wannan idafa ne. Eh wannan kasida ce manzumi ne na albajami. Asalinsa nazumul bajami da ya'un nisba. Da ke ya'un nisba ana haffafa ta. ضرورة عشيري يعني شكل ضرورات المبيحة كخفف ياء ال- ياء النسبة وني لوكشي ما كشيري شي ما إيه. كمان سو تاري إمام الشاطبي أشكن حرز الأمان يانا تشيري يعني كيشي مكينة أصلي مكينة متعلم مكة المكينة سيشي مكينة كنو هنا نظم أنا مصدريني بمعنى المفعول kaman halku ne bi ma'ana makhluk nazmu bi ma'ana manzu eh shine abin da aka nazzaba shi shine masdar ne amma bi ma'ana maf'ul kaman ya ce qasi wa ba'du faza faza qasidatul bajami ko faza manzumul bajami wannan wani wani wani nazmu ne ko wata kasida ce na albajami wani mutum wanda ake nasarta shi zuwa ga bajama eh, bajama eh, saboda nisba ne zuwa ga bajama kakan ba na nisba zuwa ga garin ba saboda garin sunansa baja ne kawai baja ne in kana so kai nisba zuwa gare shi zaka ce bajawi ne wannan wawu alitin zaka mayar da shi wawai zama bajawi eh, bajawi kaman kura ka ce kurawi kana kanawi eh duk abin da ya zo ƙarshen sa alif ne alif din shine na uku kaga kafun nunun kafun nunun alif kana sai ka ce kanawi ba'un jimun alif baja eh ka ce bajawi ka'idan sa ne wannan inda alif din shine na uku eh to amma nan nisba ne zuwa ga kakan ko a ce kari aljaddul a'la eh, bajama muhammad bajama ma din kuma a yaren lahaja na manganci a matsayin ya'un nisba ne eh, dukkan ka lura da kalmomin man- manganci in an kawo ma mimun mai fata to nisba ne zuwa wani abu ka ce bajama ma'ana mai garin baja ko ko sarkin baja ko mai garin baja ma'ana maɗin yana nuna nisba kamar ya'un nisba ne kamar jibri kamar kamar ri kamar yusfari yusfari yunusari irin wannan su jaji maji irinsu irinsu to duk wannan nisba ne nisba ne ake cewa yana zuwa da wannan ana kawo a suna kawo ra mai kasara ko su hada mimun da ra'un kasara tun gaba daya eh da nan da yace faridatan Na'am.
faridatan mansubun bi nazil khafid yake cewa ma'ana fil faridati fil faridati ko fi ilmin faridati eh bayan salati da sallama bisa manzo an-nur mai nasara wannan nazumu ne kasida ce ta wani da aka danganta shi zuwa kakansa pajama sannan wannan kasidar manzumar faridatan fil faridati ay fi ilmin faridati bi taqdiril mudaf irin wannan suna kiransa wai mansubun bi nazil khafidi ma'ana za a cire harfin jarri to sai ismin majrurin sai ya samu nasaba آه، في في- في الفريدة أي في علم الفريدة بتقدير المضاف كنا في علم الفريدة أنا سوى علم الميراث أنا سوى علم الفريدة وعلم الفرائض دو أنا فدان صاحب eh saboda Allah ya ce faridatan min Allah bayan ya raba gado sai ya ce faridatan min Allah to anan ne aka samo masa suna ilmul faridati ko ai jam'in farida din a ce ilmul fara'id ko a ce ilimin miras eh, miras masdar mimi ilimin gado ko ilimin irsi eh, masdari normal haka duk ana faɗa eh. shi ne ce wa yugunika ah, fa'ilin damiri ne na nazumutun wannan nazumutun ko wannan manzumu zai wadatar da kai ma'ana ya ishe ka ilimin ilimin gado fi hamsi na baitan cikin baiti hamsin kacal kawai zai wadatar da kai anil kusuri daga dewa daga cikin littattafan gado Mm. ana cewa alkusur ana cewa alkasir ma'anansa shine al- alkathir alkathir Mm. shine kusur kenan Eh, zai wadatar da kai cikin baiti hamsin kacal anil kusuri jaru mudurur mutallikun biyu ne kaɗan daga da yawa daga littattafan gado ka haddace wannan ya ishe ka ba wata matsala ta gado da za ka nema ba za ka gani a cikin wannan littafin ba Eh, wannan shi ne baituka guda biyu a matsayin mukaddima asbabuhu wa mawani'uhu yawa babi na farko babin sababbai eh, sababban da su suke janyo gado wa mawani'uhu da kuma abubuwan da kuma suke hana gado Mm, duk ya kawo a baiti ɗaya ne wa asbabuhu nasbun nikahun wala'uhu mawani'uhu qatlun wa riqqun ma'al kufri eh sababban sa sababban da yasa da su ake gado nasbun shine nasaba dangi dangantaka wanda mutum jininka ne danginka ne Eh, nasaba din akwai ubuwa akwai bunuwa akwai ukuwa akwai umuma sannan su ne abin nan ah, daga nan ake samun maratibi da kuwa akwai martaba akwai kuwa Eh, ubuwa ubuwa umuma bunuwa umuma su ne shi ne nasaba In aka ce nasaban ka ma ya kasance ɗanka ne ko ya kasance babanka ko mahaifiyarka a mahaifiyarka ko kuma baffanka a umuma aka samu jududa shine zamanto kakanka ne namiji au ko kuma kakarka ce eh to shine ake cewa nasaba din kenan eh nikahu na biyu kuma auratayya a sanadiyar sababin auratayya ka gaji matarka ko ta gaje ka wala'u sababin wala wala shine ‘yantar da bawa Eh, idan mutum ya ‘yantar da bawa bawansa ne ya ‘yantar da shi to idan ya ‘yantar da shi ya zamanto in bawan ya idan bawan ya rasu ba shi da magada shi zai gaji bawan Eh, shi ne gado da wala'i kenan saboda shi ne ya ‘yantar da shi Eh, shi ne ake cewa wala'a din sannan mawani uhu abubuwan da suke hana gado kuma shine katlun kisa idan mutum ya kashe magajinsa wanda zai gada to za a hana shi gadonsa saboda akwai tuhumar cewa watakila ma dan ya gaje shi ya kashe shi saboda haka shi a hana mishi niyyarsa ya kashe shi dan ya gaje shi ko an hana shi gado shine idan mutum ya kashe ko da kuskure idan ya kashe wanda zai gada to za a ba shi da gado a gadon wanda ya kashe sannan katulun wa rikun rik kuma shine bawa idan mutum ya rasu me- wanda zai gaje shi din a lokacin da ya rasu bawa ne to wannan bawan ba zai gaje shi ba eh mutum ne ya rasu yana da da amma dan bawan wani ne saboda haka yana ji yana gani babansa ne ba zai gaje shi ba eh ko kuma mutum ɗansa ya rasu yana da dukiya shi din bawan wani ne lokacin da ɗan ya rasu a wannan lokaci to ba zai gaji ɗan ba eh saboda shi kansa din dukiyan wasu ne saboda haka ba zai ga zai kwaso dukiyan wasu kuma ya kawo wa wa wani ba eh wannan shine dalilin da yasa ka ce ba zai gado ba saboda shi bawa din ka cankantinsa dukiya ne saboda haka idan mutum yana so zai je siyar da bawansa a kasuwa saboda haka in aka ce zai yi gado to zai janyo wa mutane asara ne kawai wani bai san hawa ba bai sau- bai san sauka ba wani ya tara dukiya taro dukiyar na kawo masa saboda shi mutum yana da bawa bawansa da dukkan abin da ya mallaka nasa ne zai tasarrufi yadda ya ga dama to shine din kenan sai ya ce ma al-kufri tare da kafirci idan mutum ya rasu yana da ɗa kafiri dan ba zai gaje shi ba in dan ya rasu dan musulmi shi kafiri ne ba zai gaji ba zai gaji tansa ba babu gado bambancin addini eh to waɗannan sababbai guda uku sannan kuma sannan abubuwan da suke hana gado su kuma guda uku ne eh alwarisu waɗanda kuma su ne suke ga suke da gado maza da ke dangi din maza da yawa ne ba kowanne danginka namiji shine zai gaje ka ba eh shine za a ware mazaje wanda su ne wanda suna da gado eh an ce suna da gado ana magana ne akan umuman su waɗannan masu yin gado ne amma kan ya samu wasu sababbai ga abin da ake cewa hajibu wani ya hana shi gado saboda ya fi shi kowa eh haka zo bangaren jiha a ce shi dan uwa ne li'ab wannan dan uwa ne shakik saboda haka shi li'ab din asali mai gado ne amma shakik din ya hana shi eh to saboda haka wannan nan aka ce alwari suna ana nufin umuman waɗanda suke da gado amma za a iya samun wani sababin da wani zai rasa a cikinsu haka zo babin hajabi kenan eh shi ne ce abun aubanuhu aubanuhum wajadduhum akhun ma'ali ummin labani fa khusisi wa amun wala lil ummi wa ibnahu mu'tiqun wa zawjun zawul arhami ghayruhum wadis eh baiti biyu ne kawai eh yace abun na farko uba Eh, uba yana cikin masu gado. Au banuhu, au banuhu ko ‘ya'yansa, ɗan uba ma na ibin kenan ibin, ibin. Au banuhum ko kuma a- a ɗan ‘ya'yan ‘ya'yansu, eh, ma na ibinul ibin kenan. Eh, banda ibinul bint, eh, uba yana da gado idan ɗansa ya rasu sannan ɗa yana da gado idan babansa ya rasu idan kuma babu ɗan idan akwai ɗansa shine ibnul ibn kenan shine fasa'idan har aje ko in ko sau nawa za a ce ko za a yi ta dore ibin ibin ibin ibin ibin ko goma ne a ce to shi zai dawo shine anan abun au banuhu au banuhum a wannan zamirin hudun na abu ne ana nufin ɗa kenan ɗan da uba ya haifa au banuhum ko ƴaƴan da ƴaƴan suka haifa ma'ana ibnul ibn kenan ibn al-ibil eh sannan wajadduhum abin da yasa ya ce wajadduhum anan saboda shi kaka din ba kowanne kaka ne yake da yake da yake da gado ba eh kaka na bangaren uba da ke wannan ɗan da ɗan ɗaɗin ya kawo su a ɓangaren uba ne shi ne ya yi damirin ya kawo damirin jami a jaddu din ya ce wa jaddu hum kakansu kenan ba wai kowanne kaka ba yanzu ka lura za ka ga kowanne mutum yana da kaka maza guda biyu kaka mata guda biyu eh ɓangaren mahaifinka akwai mahaifinsa da mahaifiyarsa kakanninka ne ɓangaren mahaifiyarka akwai mahaifinta da mahaifiyarta duka kakannin ka ne. To a nan kaka din na ɓangaren mahaifinka shi ne zai gaje ka, shi ne zai gaje ka. Ɓangaren mahaifinka kawai, banda ɓangaren wato ba ɓangaren mahaifiyarka. Eh, Kaka ta mace ma, kaka kuma kamar yadda zai zo a nan gaba, kaka kaka kuma ta ɓangaren mace to ta ɓangaren mahaifiyarka a gane ta ɓangaren mahaifiyarka shi shi ne zai gaban da ta ɓangaren mahaifinka eh saboda nonon da ka sha ya fi ƙarfi ya wannan ɓangaren a gane ai to shi ne duk zai zo ya yi bayani a kai eh to kaga ana an samu uba ɗa ɗan ɗa kaka amma kakan na ɓangaren ɗan ɗa ɗin sannan akun sai ɗan uwa ma'ali ummin ya ce ɗan uwan har tare da na wanda uwa ɗaya a nan an yi abin da ake ce mishi ijaz ne ijaz ne saboda da kanka za ka gani suna ce ma'ali ummi in har ɗan uwa wanda uwa ɗaya zai samu gado kaga min babi aula wanda uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya. Eh kenan anan dan uwa wanda uwa ɗaya uba ɗaya shi ke dan uwa wanda uba ɗaya dan uwa wanda yake uwa ɗaya uwa ɗaya. A nan sai ya yi istisnai sai ya ce labanihi amma shi dan uwa wanda uwa ɗaya ɗin banda ɗansa ko ‘ya'yansa. ka gane ijaz ne sosai shi yasa ya ce fi hamsi na baitar din na gane to a nan kenan ta nan za ka bani shi akun shakik din in babu shi ibnul akhi shakik yana da gado a al'abu li'ab al'akhu li'ab in babu shi ibnul akhi li'ab yana da gado amma al'akhu li ummi idan babu shi banda ɗansa ibnul akh li ummi yana daga cikin zawul arham ya gane ai to ke ga anan ya kawo maka masu gado guda biyar ya kawo maka ya dan wannan dunkulan dan wajen akhun shaqiq akhun li ab akhun li um kaga su uku ne sai akhun ibnu akh shaqiq ibnu akh li ab kaga biyar ne to ya kamata ya zamo shida ne amma na shidan sai ya cire shi sai ya labani shi labani shi a kulle ummi din labani banda yayansa shi fa khus hizri ya ce to ka karbi wannan wato aka ce hizir din kaman takatsantsa eh shi sa kaman gu ne mai hatsari ba ga qur'ani ya ce khuzu hizrakum ba ma'ana kuma yadda hankali kamar gudun akwai hatsari kuma yadda hankali sai ku tafi hankali saboda haka wannan labani shi da ya faɗa din wato ta kasarsa kamar yadda hankali sosai a kai shi ne fahus hiziri din kira to shi ne sai ce wa amun walalil ummi wa binahu mu'tikun wa zaujun zaul arhami ghairuhum wadiri kagan kaga anan kana da uba da dan da kaka su hudu anan mun ce akwai biyar kaga kana da tara ba yawa to shine yace wa amun da baffa kowa yana da baffa kala uku ne Eh, baffa kowa yana da baffa kala uku akwai baffa shine dan uwan babanka shi da babanka uwa ɗaya uba ɗaya suke akwai baffa dan uwan babanka shi da babanka uba ɗaya suke akwai baffa dan uwan babanka shi da babanka uba ɗaya suke to anan shine da yace wa ammun sai ce wala lil ummi eh ammu din biyin ne kawai suke da gado shine baffa shi da babanka dan uwan babanka shakiki dan uwan babanka lihabi su biyu ne yace wala lil ummi sannan yace wabnahu ‘ya'yansa guda biyu na amɗin. To, amɗin a nan za ka ga mufradi ne, amma wannan istisna'in da ya yi wa lalil ummi zai mayar da shi musanna. Ko fahimta sosai, shi yasa na ce muku littafin takaitacce ne sosai, eh, zai mayar da shi musanna. Tunda da ya ce wa lalil ummi, kenan am- ammu shaƙiƙ sannan kuma an mu li'ab li'ab kenan su bi kenan to nan da yace wa buna hudun ibnu ammi shaqiq ibnu ammi li'ab ka gane wannan shi kuma li ummi din kwata-kwata ma an cire shi balle ɗansa maganan ɗansa ma babu shi ka- ba ɗaya an cire shi sannan yace mu'tikun shine wanda ya yantar da bawa wanda ya yantar da bawa shi ma yana cikin magada in ka yantar da bawa in ya rasu baka da bashi da magada kai ne zaka gaje shi kamar yadda kai ma idan ka rasu baka da magada shi zai gaje ka wannan alaka ta hada ku kenan shine wa zaujun da kuma miji miji to in ka girga nawa kenan a nan baitin kana da guda tara a nan kuma kana da guda guda nawa am shaqiq am li'ab kaga goma sha ɗaya kana da biyu a nan goma sha uku mu'jikun sha hudu zaujin sha biyar eh wayannan su ne masu gado a maza guda goma sha biyar to a ka'ida a ka'ida wayannan su goma sha biyar din umuman suna da gado amma ka zo babin hajabi in akwai wane wane ba zai gaje ka ba akwai wane wane za a rage masa fasanti ka gane wannan babin hajabi ne kenan ana ana nuna ma umuman mazan da namiji wanda yana da gado din wayannan sun goma ya biyar din shi ne ya ce maka ah, wa zaujun zaul arhami ghairuhum in ka cire su goma sha biyar din nan sauran su ake ce musu zaul arham malaman fiku suka ce zaul arham sune danginka wanda ba su da gado danginka ne yan uwanka ne amma ba su da gado a dukiyarka eh ba ka- ba su ba su da gado a dukiyarka to shine yace wadiri yace ka san da wannan sosai in ka cire wayannan mutane goma sha biyar to sauran su ake ce musu zaul arham abin mamaki shine shi qur'ani in yace zaul arham ko ulul arham yana nufin masu gadon ne a istilahi malaman fiku kuma aka ce zaul arham ulul arham wanda ba su da gado ne eh shi yasa ake cewa idan mutum zai yi tafsirin qur'ani kada mustalahat na ilimi su yi mishi tasiri zai zo ya kuskure eh kamar nawa ne an ce kalima ana nufin ismi shi kadai fi'ili shi kadai harafi kadai ne amma qur'ani an ce kalima jumla ake nufi kaga sabanin istilahi na na nahwu kenan Eh, saboda haka istilahi ilimin muka daban eh, arabiya ta qur'ani shi kuma daban eh, alwarisat wayannan maza kenan wayannan kuma babi na mata na mata wa bintun wa bintul ibni ummun wa jaddatun idza li abin wal ummi ukhtun bila hasri وذات الولاء مع زوجة أد غير ذي على الثبر في الأرحام أو في ذوي الحذر إيه. وبنت الأه وبنت الإبن بند بنت البنت إيه. كمان ده أتم وجن ابن ما كتي أو بنوهم ابن الإبن نبا ابن البنت با shine wa bin wa bintun wa bintul ibni wannan hamzatul qata din hamzatul wasli ne sai aka mai da shi hamzatul qata darura saboda jaizi ne, yana daga cikin ad-daruratul mubiha eh wa bintun ya wa bintul ibni da yar da eh banda yar ya eh eh idan mutum ya rasu yarsa za ta gaje shi idan ba yarsa din akwai ɗanta a- akwai ɗanta ba zai gaje shi ba zai gaje shi ba shi kuma idan idan ba yarsa yana yar tana da ɗa namiji eh, bintul ibni ah, yar tana da yar tana da ɗa miji ɗa namiji ba zai gaje shi ba tana da ya mace ba za ta gaje shi ba amma akwai ɗansa ya in akwai ɗansa ɗan namijin yana da ya to yan za ta zo ta gaje shi ne bintul ibni kenan Eh, yar ɗa ba yar yar ya ba Eh, wannan na biyu ke ne ummun sai uwa wajaddatun da kuma kaka da kuma kaka sannan kakan da ke kamar da dazu muka yi bayani kala fudu ne shine kaka ta mace kaka ta mace sai ce izali abin idan kakan ta bangaren uba ne ma ta bangaren uba ne kamar wacce wacce ta haifi babanka wal ummi ko ta bangaren uwa wacce ta haifi mahaifiyarka wayannan bangarorin guda biyu to su ne suke da gado Eh. idan suka haɗu suka zamanto duka suna nan suna nan wannan a wannan lokaci ta bangaren uwa din eh ta bangaren uwa to ita ta fi ƙarfi eh eh, ba ku matsalar zai zo a nan gaba a babin hajabi ta ta fi ƙarfi ta fi na ɓangaren uwa ɗin ƙarfi- na ta ɓangaren uba ɗin ƙarfi Eh. shi ne wajaddatun izali abin wal ummi sannan uktun bila hasri sannan kuma yar uwa ba tare da iyakancewa mana uktun shaqiqa uktun li li abin uktun li ummi Eh, shine bila hasri ne kenan saboda yan uwar ruwa mace din kawai dama kala uku ne to saboda haka ba tare da kayyade shi ba kawai yar uwa umuman kawai tana da gado uktun shaqiqa uktun li abi uktun li ummi anan an samu guda uku kenan saboda kawo kalimar bila hasri wa zatul wala sai wacce take da walayi wacce ta yantar da bawa kamar yadda ana aka kawo mu'tikun to anan kuma zatul wala wacce mace ce ta yantar to idan wanda ta yantar ko wacce ta yantar din ba su da magada bayan sun rasu to ita za ta gasu ta za ta ta gasu shine wa zatul wala ma'a zawjatin sannan tare da mata matarka ita ma za ta gaje ka shine ce udda ghaira udda ghaira zai wannan udda din filul amri ne Eh, zai yi ya zamanto fil fil madi ne mabniun lil lil majhul to da fil al madi majhul ma- ma- ma- ma- ma- lil majhul a mudaa fi mujarradi da fil al amri sa yana zuwa lafazi daya yanzu misali zaka ce mudda eh mudda zai zamanto fil al madi ne mabniun lil majhul an miƙar ko an ƙara ko mudda ka miƙar ka ƙara sai dai muddalin jayizi ne ka ce umdud ka kawo shi da fakuli daga umdud ko mudda ya haka na udda ko uudud udud wajihi biyu ne kake da shi idgham wal fak eh udda ghaira zi banda wayannan da aka ambata nan ka kirga ba ka kirga duk wanda baya cikin wayannan a da sabiri mana da bin kokob ana larabcin aka ce sabara ya yi nasi shi ne ganin kwakwaf ɗin abu eh, da bin abu kwakwaf Eh, ka bi kwakwaf ɗin abu ka gano wannan abun ga yadda yake shi ne ala sabir kenan fil arhami muta'alliqani bi udda ɗin udda ala sabri udda fil arhami wayanda ba sa cikin wannan ka kirga su a kwakwaf ka kirga su cikin al'arham wanda ba su da gado mata au fi zawil hadiri duk ma'ana ɗaya ne ko kuma ka kirga su cikin waɗanda za a hana su waɗanda za a hana su gado haziru din hanawa ne hazarahu bi ma'ana ma'anahu shi yasa ake cewa hazira hazira shine kaman bodan abu wurin da ka sa katanga ka kare saboda dabbobi misali kar su shiga hazira shine ake cewa haziru wato manu'u kenan ka kirga su cikin zawi al'arham waɗanda ba su da gado ko ka kirga su cikin waɗanda aka hana su gado gaba ɗaya. Eh, to idan muka duba za ku ga a nan su goma ne. A bint, bintul ibin, umun, jadda, eh, jadda ɗin jadda ɓangaren uba da jadda na ɓangaren uwa. Sannan uku, shakika, uktu li ab uktu li um sannan za- zatul wala ana cewa mu'tika sannan zauja su goma ne eh wayancan su kuma su goma sha biyar yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala